الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتن الخميس شاشدا قوات الرجب هجرة دبو شدا زامو تقبل كاراتون فقه a cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-muqaddimatul izziya a darasinmu na tara wanda muna nan cikin shafi na goma sha biyar mun kammala bayani akan abubuwan da ya shafi najasa yanzu kuma za a shiga bayani akan alwala malice faslun ai haza faslun wannan wani sabon fasli ne fara'idul wudu'i sab'atun mala yace farillan alwala guda bakwai ne fara'id jam'u farida mana abinda aka wajabta ma a cikin alwala to guda bakwai ne wajibi ne ka zo da su duk wanda ka bari a cikin su to wannan yana sa alwalarka ta zama batacciya sai ce al'ula farilla ta farko an niyatu niyya eh niyya farilla ce a wato a zo da ita alwala wannan kuma shine ra'ayin mafi yawan malamai amma su al'ahnaf mabiya mazhabar al'imamu abu hanifa su a wurinsu niyya a alwala musahabi ce ba wajibi ba ne haka ya zo a cikin littattafansu a irinsu al'inaya sharhul hidaya da makamantansu su sun ce mustahabbi ne mai alwala ya yi niyya da zai yi alwala bai yi niyya ba ta wurinsu alwalarsa ta yi to su abin nan to amma dai malamai sun ce wannan fahimta ce mai rauni ta ci karo da nusus da suka tabbata musamman hadisin innamal a'malu bin niyat to kaga cewa innama adatu hasrin al'amal ya shafi kowane irin jinsin aiki kaga arwalla amal ce to babu dalilin cire ta kuma annabi ya ce bin niyati ko bin niyya a wani lafazi saboda haka abin da ya fi inganci niyya farilla ce wasu ma na cewa sharaɗi ce wasu kuma su ce rukuni ce duk dai abu ɗaya ake nufi eh duk abu ɗaya ake nufi to menene ta'arifinta sai ma kawo ma ta'arifi da kansa wahiyal qasdu bil qalbi shine nufin wani abu da zuciyarka suna karawa su ce alƙasdu bil ƙalbi ilal fi'ilil matlubi shine ka yi nufi cikin zuciyarka ƙudurta a zuciyarka za ka yi wani aiki wanda aka neme ka kai na fatar an gane kina aikin da ba a neme ka bai buƙatar niyya bai buƙatar niyya wannan abinda abinda suka faɗa kenan to sai mahallinta shine zuciya kamar yadda ya ambata bil kalbi daga wannan malamai suka ce mahallin niyya baya kan halishi eh ba sai ka furta da baki ka ce nawaitul wudu'a ba li salati zuhri aw al asr aw al maghrib aw al isha aw al subh ba sai kai wannan ba an gane yauwa saboda so tari halshe zai furta abu amma kuma zuciya sabanin haka sannan suka kara da na biyu cewa kuma labazin bai tabbata daga annabi ba da ya tabbata annabi yana yin niyya a lafazi to da an ruwaito da sahabbai sun kawo mana kamar yadda suka ɗauko abubuwa da yawa waɗanda suka shafi alwala to shi yasa irin su shekul islam ibn taimiyya suka ce lafazi da niyya bid'a ne ba sunna bane tunda su ma malaman fiqihu abinda suka ambata kenan sai mala yace fayan wi bi qalbihi yana kulla niyan ne da zuciyarsa ka gani bai ce bi lisanihi ba inda gasli wajhihi a wajen gun wanke fuskarsa to wanda akwai saɓani shin a alwala ina za a fara niyya wasu malamai suka ce sai ka zo wajen wankin fuska nan za ka fara niyya an gani ba wajen wanke tafin hannu da ainihin kurkurar baki da shakarwa da fyacewa ba a'a sai ka zo farilla ta farko shine wanke fuska shine abin da ya ambata an sayan da za ka fara niyya wasu kuma malamai suka ce hawayo cikin malikawa suka ce a'a zai fara niyan ne tun farko wanke tafin hannunsa an gane amma niyyar da zai zai niyyar sunna a wannan lokaci saboda wanke tafin hannu sunna ne kurkurar baki sunna ne shakarwa sunna ne fyacewa sunna ne idan ya zo wankin kuma tana nan a zuciyarsa idan ya zo wanke fuska sai ya yi transfer sai ya koma gani ya farilla aka wasu malamai suka fada wasu kuma suka ce a'a kawai dai zai ni ya farilla alwala a farko alwalarsa an gane yauwa ba tare da dubin cewa ai da sunnoni ya fara ba wanke tafin hannu da kurkurar baki da shakawa da fyacewa e farillar dai ta niyya din tun farko-farko zai fara ta suka ce ai su waɗannan sunnoni guda uku don al'asulu shine a fara kawo farilla sannan sunnoni su biyu baya sannan mustahabbai su biyu baya to amma ita alwala sai aka akkasa sai da aka ambaci sunnoni guda uku sannan aka kawo farilla kwaya ɗaya suka ce to akwai hikima a ciki akwai wani dalili da yasa aka yi haka to wannan dalilin ba zai hana a fara niyyar tun farko ba da al'asulu niyya akan yi ta ne lokacin da za a shiga aiki ina fatar an gane su wasu malamai abinda abinda suka faɗa kenan amma shi malam anan abinda ya kawo kenan an fahimta? amma abin da ya fi shahara cikin su a wurin malika wancan da muka ambata na biyun cewa za ka fara niyyar sunna a wajen wanke tafin hannu da kurkurar baki da shakawa da fyacewa idan ka zo wajen fuska sai ka juye sai ka canza niyya din ta koma farilla yadda za a ambata a yanzu eh to yana da kyau mu kula da wannan to ya zai niyyar a wurin malikawa ɗayan abubuwa guda uku zai ƙudurta abu na farko fardal wudu'i ya ƙaddara bayar da wannan farilla tunda Allah ya fallanta alwala to ya kin samu zuciyarsa lokacin da zai wanke fuska alwalan nan farilla ce da Allah ya ɗora masa zai bayar au ko kuma raf'al hadasi ko ya niyyar ɗauke hadasi tun da kaga da ya yi fitsari ko kashi muhdas ne yana da hadasi an gane muhdisun ne yana da hadasi ƙaramin hadasi to in ya zo alwala suka ce zai niyya ɗauke inda kashi da bauli ya yi to zai niyya ɗauke hadasin bauli da hadasin kashi don kowane zaman kansa yake hadasin bauli daban hadasin kashi daban yawwa idan bauli da fitsari ya yi amma da ya zo wajen niyya sai niyya ɗauki hadasin bauli kawai banda na kashi sun ka ce niyya ta yi ba ta yi ba dole sai ya niyya ɗauke su in kuma ɗayansu ya yi ma'ana fitsari kawai ya bai kashi ba to zai niyya ɗauki hadasin fitsari kawai an fahimci wannan ko kuma a wisti ba hata makanal hadasu mani'an minhu ko kuma ya ƙudurta niyyar neman halatta abin da hadasi ya kasance yana hanawa shi ne hadasi yana hana ibada wadda aka shar'anta a yi ta da tsalki misali an shar'anta yin sallah da alwala eh yawwa to sai ya ƙudurta cewa yana neman halatta masa wannan abun da aka halatta masa ada eh saboda ba alwallace za ta halatta masa abin nan ba hukunci ne daga Allah shi ko Allah sai ya ka masa wannan alwallat saboda ta zama masa wasila na kawar da wannan hadasi to ɗayan abubuwan nan guda uku a wurin malikawa su za ka ƙudurta a zuciyarka lokacin da ka zuwa alwala an gane wannan ko lokacin da ka zo wankan janaba abinda za ka ƙudurta kenan eh sun ce idan niyyar ka bata kunshi abubuwan nan guda uku ba to bata yi ba in ka takaita ga ɗayan ya wadatar in kuma ka kudurta su su duka gaba ɗaya duk babu komai ma'ana lokaci ɗaya ka yi niyyar bayar da farilla ka yi niyyar ɗauki hadasi in fitsari ne ko gayadi in kuma su duka ne gaba ɗaya sannan ka yi niyyar neman halatta maka abinda da aka hana ma to kuma wannan da ya yi in kuma ɗaya ka takaita a kansa to ɗayan ya jayo sauran ba ka da matsala sannan wannan niyyar suka ce kuma za ta ci gaba da zama zuciyarka har zuwa farilla ta ƙarshe shine wankin ƙawawa an gane to sun yi saɓani idan niyyar ta gwabce fa bayan ka ƙulla ta ta zaune a zuciyarka amma kuma sai ta fita eh to sun ce in ba da gangan bane babu komai amma sadda ka tuna ka dawo da ita in kuma ka tuna ka ki dawowa da ita to wacce arwalla da kai ta ba ita ma ta rushe sai ka sake dawowa farko mm eh ka san akwai lokacin da zaka zo kana abu amma kuma sai ka shiga wani yanayi kama manta ma da me kake to kaga ai da ka manta da abin da kake ina niyya eh to sadda ka tuna alwala fa nake fa to sai ka sake hujjar da waccan niyyat in baka jaddada ta ba fa to ha alwala ba ta yi ba saboda niyyar ta roshi eh kuma alwala ita ta adda wannan rukhsat sabanin sallah da azumi yanzu in sallah ta mutun kai ya samu kubucewar niyya an gane to shi kenan sallar taro shi sai dai shi yanke ya sake kuma kulla wata niyya ya sake ta kabiratul ihra haka shi ma azumi eh eh haka shi ma azumi kana azuminka amma kuma sai niyyan nan da ka ɗauko sai ka walwale ta misali sai ka ga abinci sai kan na samu rayuwar ka bar ci to wannan nasawar ya roshe ma azumi ba wai sai ka ci ba eh to amma ita alwala suka ce an yi rangwami ko ta fita ana iya dawowa da ita daga baya amma sanda ka tuna kuma to ami sai a sake jaddada ta sai a ci gaba adiya wasu ba su sanya ake niyya ba eh saboda innamal a'malu bin niyyat duk aikin da ya wofinta da niyya to wannan aikin ha babu shi shine dalili saboda haka sadda ka tuna kuma kike dawowa da ita to wannan aikin da kake bai da niyya bai bai da niyya na eh niyya nan na harana da wani kwarai kuwa daga zaran ka gama sahur ko lokacin da za ka yi sahur to za ka kulla wannan niyyar na kame baki da kame sha'awa da niyyar bauta ga Allah har zuwa lokacin da rana ta faɗi in an ka rasa wancan abun kuma rana ba ta faɗi ba to wannan azumin sai ka rama shi ƙwarai ku eh to da yawa mutane na wannan sakaci ba a kula da niyya niyya tana da muhimmanci a to ka ai ko su malamai cewa sun ka yi in dai ka kullata kuma ba ta walwale ba to ba dole duk sanda ka zo sahur sai ka jaddada ba wannan nana su kaga in ta warware sai ya sake ta jididi eh kamar yadda ake jaddada alwala sai ita ma niyya ana jaddada ta to lalle sai an kula sosai kuma an yi ma mutane tambihi eh na'am eh yawwa in kai niyya ci eh ko kace ka a bai ba da matsala ba kamar ka ga abinci ka ce inda ba azumi ne kai ba da na ci abincin nan to wannan azumi ya walwale amma ya baka sha'awa sha'awa ta ɗabi'a wannan ba komai saboda eh tun da wannan eh to kaga azumi ya walwale azumi ya walwale na bai da wani umarni su sinai eh eh istisna'in shi nuna shi bai walwala duniya ce mai nan kan bakaci azumi ya to da a cewa azumi ya gaba da yaji to me yasa yan nasa da cin abincin to ai nasa wa shi walwala niyyar cewa inda ba azumi ne kai ba to wanda ai bai wadatar da shi kuma irin wannan in ya samu inda ba a gani ne kaga eh eh eh yawwa kaga ta hita kaga babu kamewa jayyid da ran da kan nasa ba za ka kame ba to kaga ta fita eh saboda haka ba wai barin abincin shine niyya ba a'a sai in ya haɗu tare da niyyar barin na fatar an gane eh kamar kana jin yunwa ka ga abinci baka ci ba sai ka bar shi to kaga me yasa ka bar shi saboda ba naka na ba da naka na kaga me amma akwai niyyar cin a lokacin tare da kai to wannan shi ne ake magana ai shi ake magana saboda haka duk sanda kan na samu rashin kamewar to niyyar ta samu matsala eh niyyar ta samu matsala da cewa ma kai inda an samu wani uzuri da shari'a ta halatta ma ka ci da kashi to wannan kaga babu komai eh to can shari'a ta ce ka ci eh kuma can shari'a ta yadda nan kuma shari'a ba ta yadda ba kaga akwai bambanci Allah ya zabu da ji eh to wannan wannan gagashi ne saboda haka sai an kula da sha'anin niyya kware da gaske na'am wannan kenan a mazhaban malikiya kenan a ba su kaɗai hadda wannan ba hadda su al'imamu ahmad su ma duk fahimta suke su mafi yawa ma abubuwan da suke kawowa masu kare azumi na farko walwale niyyar ma za ka ga mafi yawan littattafansu ita ma suke fara kawowa ita suke fara kawowa eh mafi yawa ba malikiya ɗeta ba kuma hujjar su shine wancan hadisi damal a'malu bin niyyat ma'ana aiki ba zai taba zama karɓaɓɓe ba niyya ba shi ake magana ita ta azumi niyyar kusan ma za ka ga duk mafi yawan ibada ruhin ibadan niyya ne eh niyya ne yawwa shi ake bukata shi ake bukata daga lokacin kasan me kake yi kuma gajiyawa aka samu abin ya fita to sai ka dawo da abin eh in alwala ce kenan ko irin su aikin haji amma shi azumi da sallah sun ce babu sallah sai dai mutum ya yanke ya sake kaddarta abin nan yin wata saboda niyya ɗin rukuni ce ba a wa mutum uzuri na'am game da niyyar nan eh wani bi in za mu tafiya eh zuwa wani wuri haka na'am cikin azumi eh to gaskiya ba mu da niyyar yin azumi eh tunda mun samu rangwame na'am
Z- tun gida za mu kama ci abinci mu koko sai in tahiyar mu sai in mai fita Mm. to wannan akwai saɓani su malikiya sun ce sai an fita an kai gwargwado inda ake tunanin na ake iya yin ƙasaru to daga nan mutum na iya cin abinci ba zai fara daga gida ba kenan wasu malamai sun ce a inda tafiyar ta tabbata ba wai zato yake ba akwai yiwuwa a yi ta akwai yiwuwar yawa to yana iya cin abinsa babu komai amma in tafiya ba ta tabbata ba to kai ya ci don kar ya je sai ya ci abinci kuma eh to yana daga cikin dalilan masu balika suka ce ba a yadda ya ci ba saboda ko da tafiyar ta tabbata akwai yiwuwar wani uzuri ya gitto ana samun haka ko wani zubin ma sai ka hito Eh.
ko ta rana ina to shi yasa a bari sai an bita yayi ina neja ina son in taho gida mai sayan shinkafa bai taho ba eh malam an kai azar an yi sallah azar amma wallahi kallon da zai yi don da ya tuyo ko kuɗi da ya- wut- ta ya zagaye kuma sai da an kai azar ya taho Ka ga- wallahi wallahi na tuwa ni shawa
Eh, to irin wannan gaskiya mafi kyau mutum ya bari sai ya fita ya yahi saboda gudun kada wani arili ya gitta tunda yana yiwa sai ka fito sai a ce ai hanya ba kyau kaga dole kai ne sai ai yawwa Eh, amma in ka riga ka hita to babu matsala ko da an cimma wani abu can dai sunanka matahi ba mazauni gida ba tunda ka riga ka bar gari Eh, Allah ya zabu dace lokacin sallah ya go na'am eh yanzu kamar cikin sallah na'am
niyya in in kai kalimanci na'am
niyyan nan ka ɗauko ta ka fara kana ɗauke da ita na'am
to ka nisa da sallar nan na'am
sai aka samu matsala na'am inda wani abu shi ya gaca nan eh to sauran da ko inda ka yi mm.
kai yanzu an ce niyya ta ta samu matsala eh yanzu ya za ka yi wannan istikhilafi za ka yi sai ka sa wani ya ci gaba eh kai kuma sai ka koma mamu eh eh eh shi ne man ya yi niyyar hidda niyyar ne ko niyyar ne Mm.
ko eh dan gurbi wata ta shagala ta same shi sai kamar niyyar ba ta tare da shi mm.
ga bayani ba ya kore niyyar nan daga ganganci tuna wala wala niyyar da ta kura a zuciyar shi ne ko ku ‘yan mantuwa ɗaya ta kama kila wani ɗan abu na ko da niyya bai nan shagala da eh sai himmanci da ya tuna sai ya dawo a wannan ba komai eh wannan ajazu ne na ɗan adam wannan bai da komai idan mutum na sallah wani ɗan abu ya zo masa eh wannan duk babin makaruhi ne da sauransu babu babu komai eh da al'adar yadda mutane suka saba da ibada musamman da azumi eh da sauransu eh da wuya mutum ya kula ta walwalewa da gangan bisa da ya sani mm, amma bisa ga rashin sani eh kamar yadda ka bada misali da za a yi faruwa gaskiya ne da ya cewa shi ba zai baci ba zai face wani gobe da shi na iya yi a saboda jahanci sai gaba ai tun da bai ci ba babu ai ba komai ba ne bai san niyyar ta walwale ba da wagga niyya to irin wannan sai a sanar da shi karantar da mutane sai a sanar da shi hoto ga illa abin malam tunda akwai jahilci sai a yi masa uzuri amma a ilmantar da shi eh, sai a yi masa uzuri babin ad- eh, uzuri a babin jahilci eh in ka ɗauko ruwa haka eh fi wata ka ce bari in sha giya eh
sai eh ruwan ka sha malam ku
in ka kad- in ka kaddara giya ce ta koma ta zan giya eh saboda niyya za a za a rubuta ma zunubin wanda ya sha giya duk da kuma a zahiri ruwa ka sha yanzu Allah zai mu'amalance ka da niyyarka shi ma ana samun duk irin waɗanga abubuwa ƙwarai da gaske so abubuwa ne sai a hankali Eh, saboda haka duk wani abu ne babin gajiyawa ta ɗan adam to wannan shari'a ta nema uzuri a kansa Eh, amma abin da sakaci zai shigo ko ganganci to wannan shi muke magana a kai to wannan shari'a ba za ta yi maka ba za ta yi maka wani uzuri ba eh kwarai da gaske shikenan ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh